عليه وسلم يقتدي أن تكون آثاره واقعية في حياتنا يقتدي أولا أن نعيش معه ونتعبد بتلاوته وحفظه والقرآن ينبغي أن يكون هو الصاحب والأنيس قبل أي صاحب آخر أو أنيس يكفي أن يستشعر المؤمن في قلبه أن الله تعالى يخاطبه هو شخصيا بهذا القرآن رجلا كان أو امرأة فتى كان أو فتاة وأن الله سبحانه وتعالى في أليائه يهتم بشؤون البشر الذين خلقهم فلا يتركهم ضياعا ولا يتركهم سدى إنما يرسل لهم الهدى والنور ويتعهدهم بالرحمة والفضل يقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويكفي أن يستشعر أن, أن يستشعر المؤمن أنه هو شخصيا موضع نظرة الله نظر الله سبحانه وعدفه ورحمته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء وأنه أقرب إلى الله حين يكون قائما وساجدا يصلي لربه وكذلك وهو يتلو القرآن تعبدا وتدبرا وتقربا إلى الله والحياة مع القرآن تستجيش الهسة وتفتح القلب وتمنح الروح شفافيتها لأنها تعيش مع النور الرباني المنزل في الكتاب الكتاب المنزل رحمة للعالمين فيخف الإنسان من ثقل الجسد والأرض ليكون مع الروح ويقتدي القرآن أيضا أن نربي أنفسنا بالقرآن والقرآن هو كتاب التربية الشام تربية الشامل الذي أخرج الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس وحين نقرأه ونحفظه للتعبد فإننا في ذات الوقت نقرأه لنسوق أنفسنا بحسب أوامره وتوجيهاته سئلت عائشة رضي الله عنها ورداها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وهي جملة بليغة على إيجازها ثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ترجمان الصادق لكل ما جاء في القرآن من أوامر وتوجيهات ولن يستطيع أحد من البشر مهما اجتهد أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله يأمرنا أن نتخذ منه الأسوة الحسنة يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثم قال لنا من رحمته اتقوا الله ما استطعتم فواجبنا أن نحاول ما استطعنا أن نربي أنفسنا بالقرآن ونحن نحفظه ونتلوه واعلم أن أداة التربية العظمى في هذا الكتاب هي العقيدة العقيدة الصحيحة الراسخة كانت هي الأداة الأولى لتربية هذه الأمة والعقيدة ليست كلمة تقال باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط وإنما هي واقع يعاش ومنهج كامل للحياة إنها حياة كاملة في ذل الله نستمد من أوامره ونواهيه ونعمل بمقتداها في واقع الأرض يقول تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار وبمثله هذه الآيات كثير من أمثالها ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرئيل الأول جيل الصحابة ورب الأمة كذلك حتى تم لها أن اتصفت بأنها خير أمة أخرجت للناس جعلنا الله ممن يكتفي آثارهم ويعمل بأعمالهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أيها الإخوة لنعلم أيها الإخوة أن أسماء الله الحسنى وصفاته وأعماله الواردة في القرآن في معرض الحديث عن العقيدة لم تتنزل لنحول لنحولها إلى أمور جدلية عقيمة كما فعلت الفرق الدالة الشا دالة الشاردة بتاريخ الإسلام من معتزلة وخوارج وقدرية وغيرها وإنما نزلت لتعريف بالله سبحانه والإيمان بها وإثباتها كما جاءت من غير تعريف ولا تعديل ولا تعويل مما يجعل المؤمنين يتربون على حقائق الإيمان الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي منا القرآن أيها الإخوة أن تتحول حياتنا إلى واقع إسلامي في كل منهى من مناهي الحياة وكان يجب أن يستقيم سلوكنا على مقتضى كتاب الله من صدق وأمانة ونزافة وتزكية وتطهر وبعد عن الآثام والبغي يقول تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون عباد الله بمثل هذه الآيات التي وردت في القرآن العظيم تربي عقل الإنسان وقلبه وتوجه أعماله وأفكاره وأخلاقه ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة حتى صارت إلى ما صارت من عزة وغلبة وقد أصابنا ما أصابنا أيها الإخوة لما تخلينا عن العمل بمقتضى تعليم هذه الآيات أو تعليم القرآن أو تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجعلنا ممن يتوبون ويسوبون إلى هدي كتاب الله اللهم إز الإسلام والمسلمين ‘Yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo da salati ga fayyan halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, hudubar tunatarwa ce da jan hankali akan abin da muke cikinsa kullum, karatun Alƙur'ani mai girma ƙoƙarin haddace alƙur'ani mai girma ko da yaushe Allah ya mana wannan baiwa da yawan karatun alƙur'ani samun yawan mahaddatansa ko ko masu yin ido a cikinsa muna yawan sauraron tafsirai da darussa na alƙur'ani da abin da ya ta'allaka da shi wannan baiwa ce ba ƙarama ba amma abin da ya wajaba akan mu har kullum shine mu dinga tuna wa junanmu cewa lallai ne imani da cewa alkur'ani daga Allah yake yawan karanta shi da yawan haddace haddace shi da yawan ainihin wato wa'azi da faɗakarwa da shi duka dai abin da ake bukata natijar da ake nema sakamakon wannan shine alkur'ani ya zama wato jagoranmu a cikin dukkanin al'amuran rayuwarmu aƙidunmu da ibadodinmu da mu'amalarmu da halayenmu da irin tsarin tunanin ma da muke da shi menene ya kamata mayar da hankali a kansa al'amarin rayuwar nan ta kowane fanni a shanin mulki a shanin tattalin arziki shanin zamantakewa dukkanin al'amarin rayuwa komai nata Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani ne don ya zama jagoranmu da zai haskaka mana waɗannan. Allah maɗaukin sarki ya faɗa, to ya ku mutane, haƙiƙa hujja ta zo muku daga Ubangijin, kuma sauka muku da haske bayyananne, kuma bai bayyanawa. Amma wanda suka yi imani da Allah kuma suka yi riko da shi, suka yi riko da Allah, ko kuma suka yi riko da wannan littafi abin saukarwa wannan hasken, to da sannan Ubangiji zai shigar da su cikin rahamarsa da baiwarsa kuma zai shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici ana a rayuwarsu za su yi tafiya daidai wa daida akan tafarki madaidaici a bisa haske sannan a makoma za su rabauta da tsira mai ainihin wato da samun gidan aljanna da kuma rabauta ainihin da yardar Allah da tsira a barin fushinsa da azabarsa da haka ne lalle ne mu yi ƙoƙari ya zamanto marayu tare da alƙur'ani ba ta fiskar karatu kaɗai ba ba ta fiskar hadda kaɗai ba ba ta fiskar fassarawa da fahimta kaɗai ba ya zamanto alƙur'ani wato ya zama a sufar rayuwarmu ma'ana rayuwarmu ta kwaikwayi karantarwar alƙur'ani mai girma lallai ne mu yi ƙoƙari mu ga fuskantar alƙur'ani ta yi tasiri a kanmu yayin da muke karanta muke haddacewa don mu samu lada wato mana a matsayin ibada to lallai ne wajibi ne mu yi ƙoƙarin rine rayuwarmu da karantarwa alƙur'ani gwargwadon umarninsa gwargwadon fuskantarwarsa an tambayi Aisha radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya da ita menene halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya suke sai ta yi hikima kuma ta yi azanci mai kaiwa matuƙa ta ce ai halayensa su ne alƙur'ani mai girma jumla ce takaitacciya amma kuma ta kai matuƙa wajen isar da saƙo zaɓin da take nufi shi ne rayuwar manzo Allah sallallahu Alaihi wasama baki ɗayanta fassara ce ta gaskiya kuma tabbatacciya ta abin da ya zo a alkur'ani mai girma na umarni da fuskantarwa baki ɗaya. Sannan al'amari ne cewa babu wanda zai kai matsayi irin na manzo Allah sallallahu Alaihi wasama a wannan ko da sahabbai, amma dai wajibi ne ya zama wato Allah ta'ala yana umarninmu ne mu rike shi abin koyi, mu kwaikwaye shi gwargwadon iyawarmu matuƙa. Allah ta'ala ya ce haƙiƙa, za Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne abin koyin, kyakkyawan abin koyi. Kuna da kyakkyawan abin koyi, wato manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ga duk wanda yake fatan zai gamu da Allah kuma ya yi imani cewa ranar alkiyama. gaskiya ce akwai hisabi akwai sakamako wanda ke yawan ambatan Allah da tuna Allah babu shakka Allah ya umarce mu muji tsoronsa gwargwadon iyawarmu kuma wannan zai tabbata ne da aiki da alkur'ani mai girma babban abin takaici a wannan lokaci da muke rayuwa cikinsa ka iya cewa yawan karatunmu yawan haddarmu yawan sauraronmu da wa'azinmu ya fi ko ya yi rinjaye a kan yanda taɗabiƙin yake ɗabbaƙawa. Harkokinmu na mulki, harkokinmu na dukiya, harkokinmu na zamantakewa cikin iyali, alaƙa tsakanin makota, alaƙa tsakanin mutane a kasuwancinsu da abin da ya kama da wannan. Babu shakka, Ƙur'ani yana horonmu da mu dasa aƙida mai ƙarfi. Ƙur'ani yana dasa mana aƙida mai ƙarfi ta imani da Allah da ranar lahira, wanda wannan su za su jagoranci duk wanda suka da su aina a zuciyarsa ya zama mutumin kirki, mutumin alkhairi, kuma wanda ke kawatar da dukan wani abu na sharri a bara rayuwarsa da ta ‘yan uwansa. Aƙida mai kyau ta tuna Allah ita ce babban jagora da ke jagorantar duk wanda yake da ita zuwa ga yin tsoron Allah da kuma kiyaye dokokinsa da ake da shari'arsa. Yasa Alƙur'ani yake cike da tuna mana sunayen Allah da sifofinsa, Allah masani ne, Allah mai hikima ne, gwani ne, mai iko ne, mai yawan rahama ne, mai yawan gafara ne. Allah yana kallon yana jin yana sanda da abin da muke ciki don kada mu gafala mu rabkana a barin tuna wannan. duk abin da muke ciki jarraba mu ake yi gwada mu ake yi da abu mai daɗi da maras daɗi duka Allah ta'ala mu da ya halice mu yana ganin mu yana sane da mu kuma ya tanadi kuma yana tanadar hisabi da zai mana don haka ya sauka da alƙur'anin don mu tattali aiki na gari wanda zai amfane mu ya kubutar da mu daga ƙarshe a waɗansu ayoyi ba zai yi mu karanta ayoyin duka ba Allah ta'ala yana cewa wanda ya san abin da aka sauka daga ubangiji mumini cewa alqur'anin shine ne gaskiya wato gaskiya ne yayi kama da kafiri da ya makance a barin wannan basirarsa ta dode ta makance a barin imani babu mai fadaka sai ba masu fadaka sai masu hankali kenan mai hankali ne kadai ke sanin alkur'ani shine littafin gaskiya daga Allah kuma wanda ya cancanta a yi aiki da shi waɗanda suke cika alkawarin Allah na bauta da da'a ko ba sa da alkawarin na imani da biyayya din dan dukkan mu mun dauko alkawari ma Allah tun daga alamu zar a lokacin da yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba dukkanmu muka ce bala lalle kai ne ubangijinmu shahidna mun shaida to dukkaninmu akan wani alƙawarin muke Allah kuma bai bar mu da hakan ba Allah ta'ala ya saukar da wannan littafi ya turo manzo game da ya turo manzanni a dukkanin zamana don tunasar da mu to wanda waɗanda ba sa warware wannan alƙawarin da bin son zukatansu da saba wa littafin Allah waɗanda suke sada abin da Allah ya umarni a sadar da shi, kuma suke jin tsoron Ubangiji suna jin tsoron mummunan hisabi. Wannan guri mu tsaya a kansa ko da yaushe mu dinga tunawa, harkokin nan duk da muke cikinsu, da masu daɗin da marasa daɗin, duka da abin da muke gani yana da muhimmanci kamar al'amuran dukiya da mulki da sauransu, da wasu abin da marasa muhimmanci a ganinmu duka akwai ranar da za a bibi abin da muka gabatar. Tun daga lokacin da kowannenmu ya zama mukallafi baligi mai hankali, har zuwa sanda mutuwarsa ta zo masa ko ya cimma ɗaukewar hankali, za a yi hisabi a kan wannan, gwargwadon abin da bawa ya aikata. To aiki nagari, aiki na ainihin alkhairi, wanda ya dace da abin da Allah ya saukar shi ne zai sauƙaƙa ko kuma zai sababta samun sauƙi a wannan matsayi. Ba sai an je matsayin ba ne za a samu sauƙin ko a tattale shi ko a neme shi. Daga abin da muke yi a yau, in muka ɗauki Alƙur'ani da suna maza Allah sallallahu Alaihi wasallama a matsayin jagora, muka tsabtace rayuwarmu to wannan shi zai ba mu kyakkyawan sakamako da kautar da mu a barin mummunan hisabi. Mummunan hisabi yana biyo yana samo asali daga sakaci a barin biyayya ga Allah ko kuma yawan saɓo ko kuma zaluntar bayin Allah musamman zalunci wanda Allah ba zai yafe ma wani haƙoƙin bayi ba kuma waɗanda suke haƙuri domin neman yardar ubangijinsu haƙurin ɗa'a haƙurin saƙo sannan haƙuri akan jarrabawa kuma ga tsaye da sallah ana yin ta da kulawa da iyawa tsaye da jam'i kulawa da ita da kuma huduri a cikinta kuma waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu da muka arzikta su a ɓoye da a bayyane a hanyar da Allah yake so. Yawa yawan musulmi a yau saboda sun kauce hanya hanyar Alƙur'ani da sana manzo Allah sun bar tarbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tattalin dukiyoyin to sai ya zama ba sa iya ciyar da dukiyoyin a hanyoyin da Allah ta'ala yake so. Ruwa da ainihin ƙanƙamu suka yi musu yawa a barin sada zumunci da tauye ainihin wato haƙoƙi da yawa hatta haƙoƙin da suka wajaba abubuwa da yawa wato na takaici na almubazzaranci kuma a gefe guda suna ta aukuwa ga arziki mai yawa a cikin al'umma da kuma talauci mai yawa a cikinta hankali ya ɓace an bar hanyar shari'a saboda an baro wato matakin na samun dace shine aiki da littafin Allah dole ne gyara waɗannan abubuwa ga dukkan wanda ke son makomar ta yi kyau hisabin yayi sauki Allah ta'ala yana yaba waɗanda suke ciyar da dukiya boye da bayyane waɗanda suke yin haƙuri in an musu mummuna suna kyautatawa don neman yardar Allah wanda waɗannan su za su samu kyakkyawan sakamako gida mafi kyau a ƙarshe a makoma lahira. Bayanai irin waɗannan wato su ne suka cika alƙur'ani mai girma a maridin wato shiryar da al'umma wajen gyara musu halayensu ɗabi'unsu. Wanda wannan shi ne abin da ya wajaba a kan mun mayar da hankali a kansa. Lalle ne yawan ibadoji wato ba tare da fahimta ba, yana saka waɗansu ibada bisa jahilci ko kuma bid'a ko kuma ai ibadar ko da daidai aka yi ta amma ai sakaci daga wasu muhimman al'amura da za su taimaka kamar hidimomin dukiya da na mulki tafi da iyalai in aka yi sakaci da bin Allah bin shiriyar alkur'ani a barin wa'annan wannan zai jawo tawaya ba ‘yar ƙarama ba a janibin wato alaƙar bawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. shi alkur'ani ya jumlace rayuwar ɗan adam baki ɗaya bai ɗauki wani gefe ya muhimmantar da shi ya ba shi kulawa ba a inda ya yi sakaci da wani gefe kowanne ɓangare an ba shi kulawa da ta dace da shi imani ibada mu'amala halaye da dukkan tasarrufi na ɗan adam dole ne mu dawo mu yi kyakkyawan a nazari dangane da alaƙar mu da alƙur'ani ta wajen karantawa da fahimta da aiki muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayinsa managarta masu riko da wannan babban haske da shari'a da sababi na tsira duniya da lahira lamma izza al-islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin damir ada ad-din wa sur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله